أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da jinjinawa a gare shi tare da kuma jinjinawa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da kuma wanda ya bi su akan tafarki na gari wannan darasi namu kamar yadda muka sani darasi ne mai sunan wato mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi muna tafiya tare da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafi na farko as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatu hana muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi da kuma daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti kuma kamar yadda muka sani muna muna bin jerin ayoyin al-qur'ani ne kenan littattafan muna hada su ne tare sai mu dubi jerin ayoyin alkur'ani a darasinmu na arba'in da bakwai da muka tsaya a yau za mu tashi a darasi na arba'in da takwas da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora a gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 176 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya ake Allah yace wa man astaqu min Allah haditha wane ne yafi Allah gaskiyar zance duk da yake akwai irin wannan aya a cikin suratul nisa wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah wato gaskiyar zance to don haka masu hadda alkur'ani sai su riki na farko haditha ne na biyu kuma qila suratul nisa a aya ta wato 87 ma annahu la tafawuta bayna sidqin wa sidqin fi kaunihi sidqa malam yace babu bambanci tsakanin gaskiya da gaskiya fifiko tsakanin gaskiya da gaskiya kama fil qawli kamar yadda cikin magana ba a cewa wannan magana ta fi wannan magana wal ilmi ko wannan ilmi ya fi wannan ilmi la yuqalu hadha al qawlu aqwalu ba za a ce ba wannan magana ta fi zama magana wala hadha ilmu a'lamu wannan ilimi ya fi zama ilimi an gane ko wala sidqu asdaqu ba a ce wannan gaskiya ta fi wannan gaskiya li anna sidqa ibaratun an al ikhbar domin abin da ake nufi da gaskiya shine mutun ya bada labari al ikhbarul mutabiq labari wanda ya dace lil waqi' da abin da shine ya kasance wa mata sabata annahu mutabiqun lil waqi' duk lokacin da ya tabbata cewa maganar da aka faɗa ta dace da abin da yake la yahtamilu ziyadatu wan nuqsan ba a ce wato wannan yafi wannan ko kuma wannan bai kai wannan ba kidan baya buƙatar ƙari ko raguwa ko tawaya qulna za mu ce asdaqu huna sifatul lil qa'il da an ka ce asdaqu sifa ce ta alqa'il wanda yayi magana shine mafi gaskiya la sifatul lil qawl ba ita magana ake magana kanta ba wal qa'ilani yatafawatani fi sidqi fi nafsi al amri masu faɗar magana su suna iya tsere majuna في الصدق أتين غسكيا في نفس الأمر أتين الأمر وإن تساويا في قصة واحدة كودا كم سني تاريا ko sun zo daidai a cikin kissa ɗaya sun ba da labarinta akhbara biha sun ka ba da labarinta wa kana kullu wahidin minhuma sadiqan fiha kowanne daga cikin su kuma ya kasance mai gaskiya ne wa hasiluhu wato abin da tabbatattar magana ko takaitattar magana anna hadha al-istifham wannan tambaya ma'anahu nafiyu ma'anarta kenan koyewa ne domin istifham tambaya tana ɗaukar fiye da ma'ana talatin kamar yadda mun taɓa faɗa mai so ya koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya gani irin ma'anonin da take ɗauka ko kutubul balaga da kuma kutubul usul fiqi waɗanda suka kawo ma'anil istifham kama fi qawlihi ta'ala kamar da ya zo a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafarta zunubai in ba Allah ba ai babu mai gafarta zunubi in ba Allah ba suratu ali imran aya ta 35 ma'anahu la ahda yaghfiruha illa Allah babu wani wanda yake gafarta zunubai in ba Allah ba an gane ko fa ma'anahu huna abinda ake nufi la ahada asdaqu fi hadithihi min Allah babu wani wanda cikin fadar magana gaskiya ya kai ga Allah fa yakunu tarjihan lil muhdith alal muhdith kina an rinjayar da mai faɗar magana ne akan mai faɗar magana fi sidq a cikin gaskiya la tarjihan li ahadi sidqaini ba wai an rinjayar da wata gaskiya ne akan wata ba alal akhari akan wata wala shakka malin yace babu shakka annahu la ahada asdaqu fi hadithin min Allah babu wanda yafi Allah wato faɗar gaskiya li'anna ghayrahu yajuzu alaihi li'anna ghayrahu yajuzu alaihi ghayru sidqi aqlan wanda duk ba Allah ba abinda ba gaske bane ya tabbatuwa akan sa kenan ko ya faɗi ƙarya ko da gangan ko ya yi kuskure ko ya ko don mantuwa wa ya ko don tilastar da shi da aka yi wa ya minhu aidan ƙarya tana iya faruwa ga wani Allah walau nadiran ko da kuma wa nadiran can ba a rasa ba ko da kaɗan ne kenan wallahu ta'ala munazzahun anil amraini jami'an Allah kuma wannan ya koru gare shi Allah wato ya tsarkaka shine munazzahun anil amraini daga dukkan waɗannan abubuwa guda biyu cewa a hankalce a hankalta Allah tana yi wa Allah ya yi ƙarya ko kuma a'a a ce a'a Allah ya yi ƙarya ko da kaɗan ne ko da can ba a rasa ba jami'an malla ya ce waɗanga abubuwa guda biyu sun koru ga Allah babu ta fuskar da dai a takaice Allah subhanahu wa ta'ala za a ce ya yi ƙarya amma shi dan adam kenan in an kalli wani lokaci yana iya gaskiya wani lokaci yana iya ƙarya sai a ce to babu wanda ya kai gaskiya irin ta Allah ko kuma ma wallahu a'lam abinda za mu ƙara shine cewa gaskiyar ma tana bambanta domin mi domin irin yadda Allah ya san abu ya ba da labarin shi kai yadda zaka ba da labarin shi ko da gaskiya ne daidai gwargwadon sanin ka zaka yi to ai irin kewayewar da ubangiji ya yi masa abubuwa ta fuskar sanin sa ai ba ɗaya bane da ta sauran bayi ko mutane ilimin su ba ɗaya bane yanzu za ku iske ai alqur'ani da a fassara kuma duk magana Allah ce amma bayanin wani da na wani dukkan su sun fassara ne dai amma wani kuma din ilimin sa ba ɗaya da wani ba ko a hadisai ma ko a bayani na ilimin wata mas'ala ta ilimi ko ta shari'a ko wani abu da haka dai ko ta wannan fuskar zance ni a fahimta ta wallahu a'lam ana iya samun wata magana wanda yake wato tafi wata kuma wani su malamai suke cewa tambaya wannan da an kai an ka cewa man asdaqu min Allah haditha tambaya ce ta korewa ai la ahda asdaqu min Allah haditha amma ma'anarta kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa shine at-tahaddi ana son a kalubalanta ne akwai ko wanda ya kai Allah gaskiya tabbas babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala gaskiya Allah ya kalubalanci duniya gaba ɗaya da wannan zamu gane cewa wanda suke ganin in an faɗi magana cikin alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam su tsaya suna shakka to su yi hattara in dai nasi ya tabbata kuma an fassara shi daidai to babu abin da ya baka saura illa aiki da shi in baka iya aiki da shi ka kama bakinka ka bar masu aiki su yi aiki da shi مسألة تقبل مسألة تقرير سبا إن بكوي أتكن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي قوله تعالى فترى الله سبحانه وتعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها aya ce da ta sabka kan sabanin da musulmi suka yi a lokacin da aka dawo daga yaƙi munafikai kan sha'anin su da basu fita yaƙi ba shin me za a yi da su a kashe su koko a basu da rai suka yi sabani zaka koma cikin sahihul bukhari ka diba cikin kitabut tafsir zaka ga wannan kullama ruddu ila alfitnati sai Allah ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn me ya same ku game da al'amarin munafikai kun rabu jama'a guda biyu mu'minnai wallahu arkasahum bima kasabu Allah ne wato arkasahum ya mayar da su baya ko kuma Allah ne ya bata al'amarin su ko Allah ne ya tambadar da al'amarin su an gane ko ko ya ragaitar da al'amarin su duk da zaka iya faɗa a Hausa bima kasabu saboda abin da suka aikata ba wai haka ne kawai ba Allah ya kallafa musu wannan ko ya dora musu wannan sai Allah ce kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da an kama yadda su zuwa ga fitina fitina na ana irin nufin kafirci ko shirka urkisu fiha za su koma cikin ta kalima ta arriksu wani lokaci tana iya ɗaukar najasa an gane ko a yi hattara suratul nisa'i aya ta 91 yuqalu malam yace za a ce rakasahu ma'ana ya mayar da shi baya wa arkasahu kuma ya mayar da shi baya kenan wannan fi'ili da alhamza da kuma rashin alhamza duka baya mai da shi ba mai ta'addi ba an gane ko wani lokacin larabawa suna amfani da siga guda biyu domin asalin rakasahu kenan ba a bukatar alhamza an gane ko arkasahu kaga kamar auqifuhum da ake cewa waqafahu ya isa waqifuhum innahum mas'ulun kaga ku tsayar da su in an ce waqafa ya tsayu waqafahu ya tsayar da shi kinan alhamza in an kawo ta in ba wata ma'ana ake nufi ba to wannan babu wata matsala duk da kinan malam ya kawo rakasahu da arkasahu duka dai kinan ma a cikin larabci in an ce waqafahu shine larabci na alqur'ani arkasahu kuma ba shine afsahu ba wallahu ta'ala alam sabanin rakasahu da arkasahu wanda shi cikin larabci na urkisu daga arkasa yurkisu irkasan ne ai raddahu amma shi da kasa bai zo cikin alqur'ani ba fa yasiru ma'nahu kenan ma'anar za ta koma kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da an ka mayar da su zuwa ga fitina ma'ana shirka da kafirci ma'ana an ka nemi su je cikin ta uruddu fiha sai su ko- sai su koma cikin ta wa huwa takrarun alhali ko sai abin ya koma takrar in an ce an mayar da mutum ya koma kinan kaga kamar dai eh, ma'ana ta koma daya ya kamata a ce duk lokacin da an ka mayar da su sun ƙara nuta a ciki qulna malam yace jawabuhu amsa annal fa'ila mukhtalifun shi fa'ilin ya bambanta ma'ana fakta- fak- fantafat takraru sai zamanto na an kore wato maimaituwa wasara ma'ana abinda ake nufi kullama da'ahum qaumuhum ila shirki duk lokacin da mutanen su suka kira su zuwa ga shirka radda raddahumullahu ilaihi sai Allah ya mayar da su zuwa gare shi an gane ko wa qalbuhum kuma zuciyarsu za ta mayar da su a cikin kafircin bi shu'mi nifaqihim saboda wato shu'umcin munafincin su an gane ko farraddul awwalu bi ma'anar du'a kenan kalma ta arraddu ta farko tana nufin kira nan ba addu'a irin waccan ba warriksu bi ma'anar raddu shi ko eh, abin nan eh, kalma ta arriksu da aka kawo a nan don da yace mun ce tana nufin wani lokaci najasa kamar da zo cikin hadisi wa hadha da- hadha innahu riksun bi ma'anar raddu wan naksu ana nufin shine arraddu wato mayar da abu cikin yadda yake wan naksu da kuma lalacewa al'amari da tambadewarsa domin Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun dan haka dai sai zamanto mayarwa ta farko daga mutanen su ne sun kira su mayarwa ta biyu mayarwa ce ta daga hannun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mu ɗauki urki fiha sun ƙara nuta a ciki dama suna ciki domin munafikai kala biyu ne akwai munafikin da sai ɗan yi imani da ya yi imani imani sa bai ƙarfi ba to lokacin da aka kira shi urki fiha sai ya dawo sannan akwai munafikin da shi bai yi imani ba to kullama ruddu ilal fitnati duk lokacin da aka kira shi zuwa ga aiki da kafirci da munafinci urki fiha sai ya ƙara nuta cikin kafircin sa shikenan haka ne zaka iya ɗaukar fassarar eh, ni a fahimta ta wallahu ta'ala alam to mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala cikin wato abin nan ta 178 a cikin as'ilatul qur'an المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي كيف قال يا أكي ألا يتي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا بيداتي مؤمني با يكش مؤمني إلا خطأ سيتهن يكسكري أبن آية 92 أتكن واتو سورة النساء مع أنه تارد cewa ليس أن يقتله آه، خطأ بيداتي مؤمني ما أتي يكش مؤمني كوتا هن يكسكري ما لن يتي قلنا za mu ce illa bi ma'ana wala kenan shi malam ya fassara illa bi ma'ana wala kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala inni la yakhafu ladayya al-mursalun inda Allah ya ce ma annabi Musa "Waj- wajena manzanni ba sa yin shakka an gane ko kenan eh, sai ya ce illa man zalama eh, illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in kenan shi a wajen malam illa nan bi ma'ana wala kenan wala man baddala eh, abin nan hatta da wanda il- il- illa man zalama kenan wala man zalama har da wanda yayi zalunci bi dace ji tsoro wajen Allah ba domin nan ne ya kamata ya samu gafara ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi da kuma inda Allah subhanahu wataala ce li Allah yakuna lin-nasi alaikum hujjatun da ake zancen alqibla Allah yake cewa li Allah yakuna lin-nasi alaikum hujja dan kas mutane su zamanto suna da hujja akan ku illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suratul baqara aya ta 150 an yi sabani kan illal ladina zalamu minhum wasu sun ce ahlul kitabi ake nufi saboda mi saboda za su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da yana bin alƙibla su daga baya ya juya ya kuma yana bin alƙibla ta Makka kenan ya kuma yana bin alƙibla yan garin su ya mai da addini kamar na kabilanci wasu ka ce illal ladina zalamu minhum mushrikai ake nufi saboda za su ce a to ai annabi da yana bin eh, alƙiblar yahudawa yanzu ya dawo yana bin alƙiblar mu a Madina kenan tana yiwa zai koma akan addinin mu akwai maganganu da dama kuma ba laifi dukkan alladhina zalamu minhum mushrikai azzalumai ne za su faɗa yahuda za su faɗa domin su kaga addini abu ne wanda duk mutumin da bai da imani ba wani abin mamaki a ce ya faɗi wannan magana sai dai wane ne ake sawa awwalan shine malamai su- suka yi sabani amma maganganun ba su ci karo da juna ba bal ma zaka iske hatta da mutanen da suke jahilai ko masu karancin imani ko musulmi waɗansu waɗanda sun yi karatun addini suka iske suna suka cikin addini wal iyadu billah Allah kai mu tsari الثاني ملن يتي أمسى تبيو kenan da an ka ce illal ladina zalamu minhum li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun wallazina zalamu minhum da wanda sun kai zalunci a cikin su kenan su ma ba su da hujja akan ku abinda malam ya tafi akan wannan fassara kenan amma wannan fassara tana da rauni malamai ba su tafi akan ta ba illa man zalama suna nan tana matsayin istitna'i wanda ya zalunci zai ji tsoron haduwa da Allah da kuma li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum sai waɗanda sun kai zalunci suna da hujja akan ku amma ba hujja ingantatta ba hujja ta banza da yuhi domin Allah ya ce wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim suna da hujja amma hujja ce ta banza الثاني نبي أمسى دمارا يبايو معناه يباير معناه أنه ليس أن له أن يقتله مع تيقن إيمانه أنا نفهم مؤمني بذكش مؤمني با تارد يا تبتد تشيوا يا يكين تشيوا mumini ne mai imani ballahu an yaqtulu an yaqtulahu yana iya kashe shi idza ghalaba ala dhannihi annahu laysa bimu'min idan yar rinjaya akan zaton sa ko zaton sa yar rinjaya cewa ba mumini bane wa huwa fi saffil mushrikin yana cikin sahun mushrikai tana yiwa ana wajen yaki kenan wa in kana fi nafsil amri mu'minan ko da kuma ya kasance a cikin hakikanin al'amari mumini ne kenan idan yana shakka a cikin al'amarin sa ga mutum musulmi na an san shi an ma wajen yaki sai an gari cikin sahun kafirai to amma mallan wannan yana da rauni domin duk mutumin da an gari cikin sahun kafirai an san da cewa kafircin shi zahiri ai ya bayyana ba za a lissafa shi cikin masu imani ba to anan da wannan aya tana da bayanai da dama ba za mu iya samun dukkan su mu kawo su ba amma abin da nake son in ci a gurguje a ƙarƙashin wannan aya shine kisa kala uku ne akwai qatlul khata akwai qatlul amdi akwai shubhu wato al'amd wannan sananne na da yake waɗansu sun kore shubhul amdi an ce qatl na al'amd shine ka kashe mutum da gangan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wannan ayi qur'ani ta yi bayanin sa zamu zo ayoyin da za su zo gaba za su yi bayani kan wannan mas'ala sannan akwai na khata wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a to sai kuma akwai shubhul amd to wannan hadisi ne ya zo da shi mai so ya koma cikin ilajul qur'an al-karim lil jarima na littafi ma asalin sa masters ne wanda dan abdullah bin muhammad al-amin shankiti dan muhammad al-amin shankiti wanda malami ne na tafsiri wanda shine yanzu yake tafsiri a masallacin madina yake a wurin mahaifinsa kuma shine shugaban amid na tafsir kulliyatu tafsir a jami'a ta madina an gare ko kuma jikansa shine amid na jami'a ta wato ilmul qira'at ma'ana dai Allah ya sanya albarka a cikin aikin da malam ya gabatar su gashi nan zurriya tana ta bincike akan wato littafin Allah subhanahu wataala ya kawo hadisai da inganci kuma malamai sun yi bayani katiba cikin ayatul ahkam da dama na malamai za ga sun kawo akwai shibhul amd tun da hadisi ya tabbatar da shi kisa na da gangan ka san mutum mumini ne ka dauki makami ka kashe shi da abin da ka san yana kisa kisa na kuskure shine kana iya ka tafi an gane ko zaka kashe dabba ka halbi dabba kaga dabba sai musulmi ya gitta ko mumini mu ce gitta to kaga wannan kuskure ne kana tukin mota ka yi accident ko ko kana gudu da mota sai musulmi ya gitta maka ka buge shi wannan khata ne kuskure ne shibhul amdi shine zaka bugi mutum misali da abinda baya kisa galibi amma misali malami ko mu ce mutum ya dauki bulala zai bugi wani sai ya buge shi da bulala an san da al'ada bulala ba ta kisa kuma sai a ga ya mutu to kaga wannan ana kiransa shibhu wato al'amd ina fata an fahimci ni wato a cikin niyyarsa ba kisa ba ne amma kuma sai kisan ya faru shi ko wancan wanda ya kuskure dama niyyarsa ba kisa ba kuma sai kisan ya faru shi ko wanda ya da gangan dama niyyarsa kisa kuma ya aikata akwai bayanai da dama to wannan yake nuna cewa mumini bai kashe mumini sai ta hanyar kuskure cikin wannan aya za mu fahimci cewa kuskure kala biyu ne akwai kuskure na fuskar wato ya zamanto aiki ne mutum yana tuka mota ko yana saman dabbarsa sai wani gitta masa sai dabbar ta buge shi mutu yana tsaka gudu da dabbar ko kuma dabbar ta taka shi mutu ko kuma a ce mutum na tukin mota sai wani musulmi ya gitta sai ya buge shi wannan kuskure na sannan akwai alkhata kuskure wanda za a yi wanda ba kisan ake son a yi ba an gane ko wajen fahimta yanzu misali waɗanda da yawa daga cikin 'yan khawarij da masu aƙida sai su kafirtar da musulmi saboda waɗansu shubuhohi sai su yi kuskure wajen fahimtar nasu je su je su kashe musulmi su ce duk wanda ya demori demokradiyya kafiri ne shi yasa suka ɗauki makamai suke ta suke ta kisan musulmi ba gaira ba sabat saboda wai musulmi sun yarda demokradiyya wa ya gaya muku waɗannan kasashen namu mun yarda demokradiyya yadda ta gaskiya ba tilastar da mu akai ba kuma wa ya gaya muku muna da damar da zamu yaƙi su turawan a yanzu ba mu da makamai suke taimaka muna mu ce zamu yaƙe su ba tare da mun tsaya mun yi ilimi ba mun samu makamman da zamu iya tabbata tabbatar da addini waɗanda duk abubuwa da suke suna buƙatar wato bincike shi yasa nan akwai raddi kuma musamman ga 'yan shi'a domin Allah subhanahu wata'ala ya nuna mumini yana iya kashe mumini ta fuskar kuskure kenan yakin da sahabbai suka yi da suka yi ta kafirtar da su suna cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ba gaskiya bane domin Allah ya nuna mu'minai suna iya su yi yaki wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma idan ta'ifa biyu na mu'minai suka yi yaki fa aslihu bainahuma ku musu sulhu kaga Allah ya kira su mu'minai kuma yace iqtatalu suka yi yaki kuma an san idan mu'mini da mu'mini suka yi yaki za su iya samun sabani kuma a kashe wani daga ciki shi yasa hadisin da ke cewa idan taqal muslimani bi sayfihuma fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi suka yi sabani ma'ana suka yi yaki wa junan su suka kashe da wanda aka kashe da wanda ya kashe duka wuta za su saboda mi saboda su sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi wanda ya kashe mun sallafin da yayi tunda ya kashe mutum to shi wanda aka kashe mi allafin sa sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi ya kasance yana gurin ya kashe wancan ne Allah bai bashi iko ba to na ana magana waɗanda suka je suka yi yaki daga cikin musulmi ma'ana ba tare da wata hujja da dalili ba saboda wata bukata ta su ta duniya suka yi yaƙi yaƙi tunda ana iya ayi rikici tsakanin musulmi da musulmi saboda neman wani matsayi na duniya ko saboda waɗansu kuɗaɗe ko abin da ya kama da haka to nan kuma da yace finnar ba yana nufin za su tabbata a cikin wuta ba domin kisa akan kuskure bai fitar da mutum daga cikin musulunci don ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata kaga ya kira shi mu'mini bayan ya kashe shi ta fuskar kuskure ina fata ana fahimta ta to kaga dan haka dai a takaice kisa ba shi ke nuna mutum ya fita daga cikin musulunci ba domin Allah ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma suna iya su yaki ta fuskar kowanne yana ganin shine akan gaskiya abin da ya faru tsakankanin sahabbai tsakanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu wa sahabati ajma'in da kuma aliyu wato akhirul khulafa ar-rashidin radiyallahu anhum ajma'in da haka dai sai ai hattara wajen fassara irin waɗannan ayoyi domin waɗansu suna iya ɗaukar zancen wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan su ce sahabbai sun yaki alhali su suna kafirtar da muawiya amma kuma ba sa kafirtar da aliyu su ce to shi ma ai wuta zai shiga tunda shi ma ya yaki da muawiya kuma su muawiya musulmi ne amma su a wajen su sahabbai kafirai ne mutum bakwai ne dai abu su kafirta ba a wata riwaya ko mutum shidda a wata riwaya kuma mutum biyar shi yasa suke cewa su sun kafirta wal iyadu billah Allah kai mu tsari da wannan mummunar aqida dan haka dai a takaice yaƙi akan kuskure musulunci ya tabbatar da shi kuma ya tabbatar da masu imani masu na su yaƙi aya ce ta alqur'ani wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba ‘yan uwa musulmi za mu dawo a mas'ala ta hamsin da takwas a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab domin a cikin mas'ala aya ta 192 wadda wannan malamin ya kawo shi ma malam ya kawo ta malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fatahriru raqabatin mu'mina suratul nisa'i aya ta 92 kenan idan mutum ya kashe mumini da an ka cewa ma kana mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai dace da mumini ya kashe mumini sai in yayi kuskure wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini ta fuskar kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina to zai yantar da baiwa mu'mina wanda take wato mai imani ko mu ce wato zai yantar da bawa kenan malam yace qayyada fi hadhihi al-ayati ar-raqabata al-mu'taqata في كفارة قتل في كفارة القتل خطأ بالإيمان أنا الله سبحانه وتعالى يا كيدي يا دبيبيتي cewa abinda za a ‘yantar ya zamanto mi ya zamanto yana da imani, wa atlaƙar raƙabatar latifi kaffaratin zihari wal yamin, amma kaffara wadda ta shahi zihari wanda mutum zai ci mace idan ya sadu da ita ko ya kwanta da matarsa kamar ya kwanta da mahaifiyarsa ne, an gane ko, koko tana haramta gare shi kamar yadda mahaifiyar shi take haramta gare shi wal yamini kuma da inda Allah kawo kaffara ta rantsuwa an kaidil iman Allah ya kawo su sake ba tare da kaidi na imani ba misali Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu wato an-nisa والذين يذ... سورة المجادلة كو سورة المجادلة دوكا أنا فدا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كاغاتي فتحرير رقبة بيتي مؤمنة با أنغاني كو سننكم أتكن سورة المائدة ذن ترنسوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بيتي أو تحرير رقبة mu'mina ba idan kaga waɗannan duka an kawo su a saki an gane ko don haka da muka ce suratul mujadala ana nufin ana kiranta surar jayayya suratul mujadila kuma in an yi mata kasra ana nufin mace da ta zo tana jayayya don mu fahimci abin da kyau malam yace haisu qala fi kullin minhuma Allah ya ce a cikin kaffara kenan ta wato abin nan zihari da kuma ta rantsuwa fatahriru raqaba za a yantar da wato baiwa shikenan ko za a yantar da bawa aya ta 89 a cikin suratul ma'ida da aya ta 3 a cikin suratul mujadala ko mujadila walam yaqul mu'mina amma bai kayyade ta da imani ba tau malin yace wa hadhihi al mas'ala wannan mas'ala min masail ta'arudil mutlaq wal muqayyad tana daga mas'ala wadda malaman usulul fiqh da usulul tafsir suke kiranta wato kamar cin karon mutlaq abin da yazo sake nassin da yazo sake wal muqayyad ko kuma almuqayyid da nassin da yazo ya dabaibaice ko ko nafsin da anka dabaibaice da shi wa hasilu tahrir almaqami fiha mallan yace abinda zai tantance magana a karkashin wannan mas'ala anna almutlaq wal muqayyad shi mutlaq abinda yazo saki ko nassin da yazo saki ko nassin da aka saki wal muqayyad da nassin da aka dabaibaice da shi ko al muqayyad nassin da dabaibaice lahuma arba'u halatin suna da hali guda hudu kaw malam ya shiga bayani kenan al'ula na farko, annahu yattafiqu hukmuha wa sababuhuma, ya zamanto hukumcinsu da sababinsu duka abu guda ne, ka ayatid dami, ka aya, ka, kamar aya ta jini, allati ta kaddamar kalamu alaiha wadda bayani ya gabata a kanta, an gane ko? A cikin littafi kenan, an gane ko? A ƙarƙashin mas'ala ta 25 cikin wannan littafi. Malam ya ce fa jamhurul ulama'i, jamhurin malamai يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة سنة أوكا مطلق سؤالا أكم مقيدي أتكن ونن حالي التي هي اتحاد السبب والحكم معا يضمن تو ده سبب دي يسا أنك تي أي أبو ده حكم تندق داني وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية ينا دقا تشون أسلوبي دقا تشون أسلوب لاربتي larabawa ko larabci li'annahum yuthbituna thumma yahdhifuna suna tabbatar suwa sannan sai su shafi ittikalan alal musbit domin sun dogara akan hankalin wato ko sun dogara akan abin da sun ka tabbata suwa kenan tunda an riga an tabbatas can farko ba a bukatar yanzu kuma duk lokacin da za a sake maimaitawa sai an sake tabbatar da shi ba malam yace ka kauli sha'ir ya bada misali kamar fadan sha'ir wa huwa qais ibn bin al-khatib qais dan khatib nahnu bima indana radin yace mu abinda mu yake gunmu mun yarda da shi wa anta bima indaka radin kai kuma abin da yake gunka ka yarda da shi war ra'yu mukhtalifu sai dai ra'ayin fa ya bambanta ko ba haka ba fa hadafa raduna kenan malin yace ya shafe kalima ta raduna li dilalati radin alaiha domin kalima ta radin ta bayyana ta domin ya kamata nahnu bima indana radin an gane ko kenan nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin amma sai shafe wancan din wa nadhiruhu kuma malam yace lidilalati radin alaiha saboda kalma ta radin ta tabbatar da wannan wa nadhiruhu malam yace kuma tamkar irin wannan aidan qawlu dabi dabi ibn al-harithi al-burjami dabi da da dadun da ba'un da al-hamza faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyaran biha la gharibu ina fata an fahimci ni kenan faman yaku ghariban ne amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyaran biha la gharibu kenan ya kawo baitin amma bai kawo wa qayyarun bi hala gharibu yayi wato hasfu na abin nan qayyar sun kace ismu faras sha'ir sunan ismi ne na sha'ir ruya bil raf'i al ibtida' bin nasbi kama huna al atfi ala ismi inna an gane ko kenan da an kace fa in kenan fa inni bi hala gharibun wa qayyaran bi bihala garibun amma sai aka kawo guda kenan don a san gudan ba sai an kawo shi ba wa qawlu amr ibn ahmar al-bahili da kuma fadar amr ibn amr al-bahili ramani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'an wa min ajli tawiyyi ramani an gane ko kenan ramani ya jefe ni nan ba ana nufin da dutsi ba ya jefe ni da wani al'amari kuntu minhu ni na kasancewa walidi da mahaifina bari'an an gane ko wato mun barra daga wannan al'amari ina fata an fahimce ni kenan kuntu bari'an wa walidi bari'an amma sai kawo na mutum guda wa min ajli tawi ramani yace saboda at-tawi wato daga tsawar shay a shine ya nade abu to wato bakin ciki da kiyayya abu ne wanda ana nade shi cikin zuciya al-hiqdu dafin wato kiyayya wadda an ɓoyayya wadda an turbuɗe ta sai lokacin bayyana ta yi in za a aikata ɓanna ake bayyana ta ya ce to wa min ajli tawiyi tsamani saboda ramani saboda kiyayya ɓoyayya adawa shi yasa ya jefe ni malam ya ce wa qala ba'dul ulama sashen malamai suka ce inna hamlal mutlaqi ala al muqayyad bil qiyasi wadansu malamai suka ce a ai qiyasi ne aka yi ba wai kawai shafewa ne an ka kalla ba kidan wasu sun kalli cewa a'a an shafe wandancin ne kidan kalima ta mu'minatin mu'minatin inda an ka kawo mu'mina inda ba a kawo mai ina mu'mina ba kiyasi ne aka yi kawai aka dauki wancan hukunci an ka dura wancan wadansu malamai suka ce a'a shafewa ne aka yi ya kamata a kawo ta ne ba a kawo ta ba waqila bil aqli wadansu malamai suka ce a'a ta fuskar hankali ne za a fahimtar haka wa huwa adhafuha malam yace wannan shine mafi raunin ra'ayuka da aka kawo ko dai mu ce ta fuskar mutlaqul muqayyad an shafi shi ne ya kamata a kaddara shi ko ko mu ce ta fuskar qiyasi ne muka kalli hukuncin wancan da wancan ya sun sun yi kamanceceniya da juna muka ba su qiyasi amma mu ce ta fuskar hankali ne kawai muka yi aiki malam yace wannan akwai rauni kenan malam ya kawo kusan magana uku ta malaman usulul fiqh a cikin wannan mas'ala malam yace wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani To, don haka kenan idan ya zamanto ittihadu sababu wal hukum to duka wato za a yi aiki da shi. Alhalatu thaniya in mun ce ittihadu sabab wal hukum ya kamata mu bada misali don 'yan uwa su fahimta domin abu ne wanda tana yawa wani ba zai fahimta ba. Misali ittihadu sabab da ittihad al hukum. Wajen rantsuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم to nan Allah subhanahu wataala ce ba zai kama ku ba daga cikin yasassar rantsuwa da kuka yi duk da yake bai da kyau mutum ya saba da rantsuwa amma dai wanda ba a kulla niyya ba ba za a kama ka da ita ba sai Allah ce fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin idan wato kuma bima aqattumul ayman akwai qira'a bima aqattumul ayman ko bima aqattumul ayman sannan wajen hadda la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum a cikin suratul baqara nan ko bima aqattumul ayman ko aqattumul ayman ko aqattumul ayman a cikin suratul al-maida Allah yana kama ku da abinda rantsuwar da kuka yi kun kullata sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa kaffaratuhu kaffara it'amu asharati masakin za ku ciyar da miskini guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga mafi ausati tsakatsakiya ko ko min ausati daga mafi daraja domin al'ausat nan wasu fassara shi da tsakatsakiya kenan daga wasuna tsakiya an yi masinun wato sukuni wasu ka ce ausat shine mafi kyau domin Allah ya ce qala awsatuhum alam aqul lakum law la tusabbihun awsatuhum ay a'daluhum wanda ya fi su wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ba wasatan ba nan wasatan an yi masilun fatha yana nufin ku ne mafifita ba wasatan ba ku ne na tsakiya don ba mu ne na tsakiya ba bayani ya gabatuwa kan wannan to nan Allah ya ce min awsati ma tut'imuna ahlikum za ku ciyar da mafi kyawun abinda ko ko tsaka tsakiyar abinda kuke ciyar da iyalinku aw kiswatuhum ko ko za ku tufatar da su. To bai ce kiswatuhum min au min ausati ma tuksuna ahlikum ba. Kaga nan dalilin da ya sa wannan hukuncin eh, eh, abin nan abin da ya sa an ka umurce ka kai wannan kafara shine rantsuwa asbab kayi rantsuwa ka taka hukunci al hukmu hukuncin kuma duk guda ne shine kafara ce an ka ce kai ina fata an fahimci kaga ittahada sabab da kuma wato ittahada wato alhukmu huwa alkaffara an gane ko to wannan shine misalin hanya ta farko an yattahida sababu an yattahida sababu wal hukmu kenan as-sabab ya tabbata ya zamanto guda ne al-hukmu kuma ya tabbata ya zamanto guda ne shine ya zamanto sababin mun ce ita ce rantsuwa hukuncin kuma ita ce kaffara الحالة الثانية حالي نبي أن يتحد الحكم ويختلف السبب حكم يزو إري ديني أما كما سببي سي بمبنتا كما في هذه الآية كما تكون كيدو تكون ونا آية فإن الحكم متحد حكم دوك ديني وهو عتق رقبة شيني انتدى بي وكوباوا والسبب مختلف أما كما شي سبب يا بمبنتا وهو قتل خطئ a can cikin suratul nisa idan can wanda ya kisa ne akan kuskure an ka ce ya enter wa ziharun masalan shi ko can cikin suratul mujadila ko mujadala wanda ya zihari ne aka ce shi ba cikin hukuncin da ya kama shi daga ciki akwai wato ‘yantarwa. Ya ce wa mithlu hadha al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyid inda shafi'iyyati wal hanabila wa kathir min al-malikiyya a wajen da yawa daga cikin ash-shafi'iyya da hanabila da kuma malikiyya malam yace ana ɗaukan mutlaq akan muqayyad walidha malam yace shi yasa aujabul imana fi kafaratu dhihar sun ka wajabta cewa shi ziharin nan dole sai mai imani duk da yake an ce fatahriru raqabatin mu'mina sun ka ce to amma inda ba a kawo mu'minatin ba to a kaddara ta hamlan lil mutlaq ala al muqayyad domin a ɗauki mutlaq wanda ya zo sake a dabaibaice shi wanda ya zo wato nassin da ya dabaibaice ko ya kayyade khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa ويدل لحمل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم abin da malam kuma yake nuna cewa malla yace abin da yake nuna cewa magana su waɗanda suka ce ana takayidi abin da yake ƙara wannan wato dalili wanda yake ƙara magana su ƙarfi fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qissati Muawiya bin al-Hakam as-Sulami qissata Muawiya dan Hakam as-Sulami lokacin da yazo yana da baiwa sai ce a'tiqha fa innaha mu'mina yana son ya yantar da ita hadisi ne na sahihi Muslim hadisi na 537 da yake son ya yantar da baiwa sai ce a atiqa da ya tambaye ta wane ne ni tace kai manzon Allah ne ina Allah yake tattuyi Allah yana sama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce atiqa to ka intar da ita fa innaha mu'mina domin ita mu'minne ce walam yastafsilhu anha bai nemi ya rarrabe mishi hukuncin ta ba hal hiya kaffaratun aula shin kaffara ce ta kama ka da kake son ka yantar da ita koko ba kaffara bace tunda wasu na iya cewa a'a to ai ita hukuncin ta ba don kaffara bane misali wa tarkul istifsal yunazzalu manzilatal umumi fil aqwal shi ko in an ka ce hukunci ya zo ba a tambaye ka ba ka rarrabe shi to yana nuna kamar gaba ɗaya ake nufi malam ya ce qala fi maraqis su'ud ya zo a cikin littafi da ake kira maraqis su'ud littafi ne na usulul fiqh na wani malami na kasar Mauritania wanda ya yi masa sharhi na shirul barud ala maraqis su'ud duk da ke wajen aqida yana da aqida ta ash'ariyya malam kuma ya yi sharhin littafin duk da ke bayani ya sharha littafin ba shi mai wannan mai littafi Muhammad al-Amin shankiti ya yi wani ɗalibinsa ne daga baya bayan rasuwar malam aka tattaro sauran baitutukan da bai yi ba aka ɗan ƙara ko baiti ɗari da wani abu ne sai aka fitar da littafin nasrul banud ala maraqis sa'ud to wannan littafin dai a takaice malam ya ce wa nazzilanna tarka listifsali manzilatal umumi fil aqwali wai malamai sun ce duk abin da ake so an bar rarrabewa kawai aka yi hukunci ba a buƙaci a rarrabe ba manzilatul umumi fil aqwali malamai sun dauke shi matsayin umumi shike a cikin magana ya za mu gane wannan shine suke fassarawa suke cewa tarkul istifsal fi hikayati hal yunazzalu manzilatul umumi fil maqal tarkul istifsal abinda ya kamata a ce an rarrabe in hukuncin shi ya rarrabe sai ba a rarrabe ba fi hikayati hal bayan an kawo hikaya ta bayani to yunazzalu manzilatul umumi fil maqal za a dauke shi a matsayin gaba daya inda Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah ya hukumtar kas abauta ba kowa in ba shi ba sai ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu to kaga na Allah bai ce iyaye musulmai ba bai ce kafirai ba da kafirran bai dace ba a yi musu to kaga da sai ce banda kafirai amma da ce wa bil walidaini sai ya bar istifsali ya kawo shi haka gaba ɗaya to yunazzalu manzilatal umum fil maqal dan mu fahimci mas'ala din da kyau wallahu ta'ala alam الحالة الثالثة ما يسوسي كما تكلي تفهم أصول الفقه إن أنك كاو قائدة يقار غنم بياني الحالة الثالثة حالي نأكو أكس هذا كيش يرونن وهي الاتحاد في السبب شيني سبب ين أبو يضمنتو مع الاختلام في الحكم أما أسامو ساباني وجن حكمتي إنا باتا أنفهم تيني مالين يتشي فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد وقيل لا ونسمع لمسكتنا أنا أدوك مطلق أنا شأكن تقييدي وسنكتي آآ وهو qawlu aksaril ulama shine maganar mafi yawa daga cikin malamai na manta karkashin wannan shi su Abu Hanifa me yasa suka ce ana iya yantar da bayawa da ba mumina ba saboda su jamhur suna ganin mumina ita ce za a amfanuwa da ita bawa mumini ko baiwa mumina su ko Abu Hanifa suna ganin a'a yana yiwa ba wannan idan aka yantar da shi yana iya zaman tuwa sanadiyar shiga cikin addinin musulunci maganganu ne na malamai wallahu ta'ala alam amma zancen jamhuri ya fi karfi wa misaluhu misalin wato ittihadul fi sabab ma ikhtilaf al hukm ya zamanto sababin ya zamanto daya amma hukuncin ya bambanta sawmu dhihar wa it'amuhu zihari da kuma it'amuhu ciyarwarsa fasabubuhuma wahid sababin su abu guda ne wa huwa dhihar domin yin zihari wa hukmuhuma mukhtalifun hukuncin su ya bambanta li'anna hadha saumun wa hadha it'amun kenan wannan saumun ne wato azumi wa hadha it'amun wannan kuma ciyarwa ne an gane ko ma'ana wanda ya zihari an ka ce ko dai yayi azumi ko ya ciyar wa ahaduhuma muqayyadun bit tatabu ɗaya daga cikin su an ce dole sai an yi shi gaba ɗaya wa huwa sawmu shine azumi wa thani mutlaqun an qaid at tatabu wa huwa al it'am amma ita ciyarwa ba a ce ba wato siyamu shahar ne sai an ka ce mutatabi'aini mutatabi'aini amma kuma wajen ciyarwa sai an ka ce fa it'amu 60 miskina ba a ce mutatabi'aini ba kaga dalilin da yasa aka yi abu guda ne zihari shine abun ga amma wajen hukunci sai zamanto sun bambanta domin ciyarwa daban yin azumi daban ciyarwan nan ita ba a ce a yi ta jere ba amma azumi shi an ce a yi jere to wannan miye hukuncin sa an gane ko malam yace fala yuhmalul mutlaq yace abin nan wa ahaduhuma muqayyidun bi tatabu wa huwa sawm wa thani mutlaqun an qayd tatabu wa huwa al-it'am shine muka bayani fala yuhmalu hadha al-mutlaq ala hadha al-muqayyad waɗansu malamai suka ce to ba a ɗauka a ce ita ma ciyar wannan a nan misali in an samu irin wannan hukunci sai an dabaibace shi ba za a ce ita ma ciyarwa ba dole sai an yi ta a jere wal qa'iluna bi hamlil mutlaqi ala al muqayyad fi hadhihi al hala waɗanda sun ka bada misalin cewa ana dabaibace nassin da ya zo sake akan wanda yake ya zo wato abin nan da wanda ya zo da wanda ya yi masa dabaibi ya masa kaidi mathalu lahu bi it'ami dhihar sun bada misali ne da it'amu dhihar ciyarwa ta zihari فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسى domin shi wato abin da ba a ƙayyade shi ba cewa min qabli an yi tamasa an gane ko kafin su shafi juna ma anna itqahu wa sawmahu qayyada bi qawlihi min qabli an yatamassa da aka zo wajen wato abin nan azumi an gane ko da yantarwa sai an ka ce ba zai shafi matarsa ba sai ya yantar ko ko sai ya yi azumi an gane ko amma da aka zo wajen ciyarwa fa it'amu 60 miskina sai aka ce ciyar da miskini 60 kaga ba a ce mutatabi aini ba an kai masa kaidi kuma ba a ce min qabli an ya tamassa ba malam yace to su malamai sun fi bada misali wajen min qabli an ya tamassa kenan shi idan ya kasance ciyarwa ce zai yi to kaga yana iya shafar matar shi ci gaba da ciyarwa amma kuma azumi sai an ka ce sai ya yi shi jere ‘yantarwa sai an ka ce sai ya yi ta kafin ya shafi matar to kaga sai sun ka ce to tun da wancan sun zo da an kayyade da cewa kafin ya shafa shi ma ciyarwar ma ita ma kafin ya shafi matar sani sai suka yi musu kaidi kenan malam yace fa yuhmalu hadha al mutlaq ala al muqayyad su a wajen wasu malamai za a ɗauki mutlaq wanda ya zo sake sai a yi kaidin sa tunda an ce min qabli an yatamassa to su ma wadancan min qabli an yatamassa inda an ka ce mutatabi aini wasu malamai suka ce shi ma wancan mutatabi aini fa yajibu kaunul it'am qabla al masis malai ce sai ya kasance al it'amu ciyarwa ta zan wajibi qabla al masis kafin su shafi juna wa masala lahu al lakhami imam al lakhami ɗaya daga cikin manyan manyan malaman malikiya an gane ko daga wasu larabawa ne ake kira banu lakham ya ba da misali bil it'ami fi kafaratil yamin ciyarwa a cikin kafara ta yamini haythu qayyida bi qawlihi min awsati ma tut'imuna ahlikum aya 87 da an ka ce za ku ciyar daga mafi kyau ko ku tsaka tsakiya nayi bayanin wannan aya ta 89 wa atlaqa alkiswata anil qaidi amma wajjan alkiswa tufatarwa to nan bai ce ba min awsati ma tut'imuna ahlikum bai yi qaidin ta ba wato atlaqa alkiswata anil qaidi bidhalik amma ita wato ciyarwa din abin nan bai ce wa abin gaba kiswa tufatarwa ita kan bai ce ba min ausati ma tuksuna ahlikum haythu qala aw kiswatuhum malai ce sai ce aw kiswatuhum ko tufatar da su fa yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad nan ana ɗaukan mutlaq a zashi akan muqayyad kenan wanda ya zo ba a dabaibaice shi ba sai a dabaibaice shi shi ma sai ya zamanto ma wato min ausati ma tuksuna ahlikum fa yushtaratu fil kiswati an takuna min ausati ma tuksuna ahlikum gashi malam ya kawo shi kenan sai zamanto ita ma ciyarwa sai ta zamanto tufatarwa ita ma daga cikin mafi kyawun abin da kuke wato tufatar da iyalinku alhalatu rabi'a hali na hudu malam yace an yakhtalifa fil hukmi was sababi ma'an ya zamanto da al mutlaq da al muqayyad sun yi sabani cikin sababi da hukunci wala hamla fiha ijma'an malam yace ijma'i ne nan ba a dokan mutlaq a taqayyidin shi wa huwa wadihun an gane ko ce abu ne wanda ke wadihi وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا idan ya zamanto abu guda ne kiran ba abubuwa ne guda biyu ba misali Allah subhanahu wataala ce was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da qarawo namiji da dauro ne mace a yanke hannayensu na na zancen mi ana zancen sata me yasa an ka ce a yanke hannu saboda an yi sata shi kuma Allah ya ce an tashi alwalla ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq in kun tashi alwalla ku wanke hannayenku har zuwa mi har zuwa gwiwa hannu to kaga ba a cewa faqata'u aydiyahuma da an ka ce a yanke hannu a ce ila almarafiqi domin wancan dalilin da yasa za a yi alwalla ita ce sallah shi ko wanga dalilin da yasa ce za a yanke hannu shine sata kenan kaga hukuncin kuma shi wanga ya ce faqta'u aydiyahuma a yanke hannayensu to kaga na, na, na hadisi sai zo ce ilal ku'aini zuwa ga abin nan to kaga shi ko ga ce ilal marafiki to baka daukowa kayi taqyidin wancan da wannan a'a kowanne za a bar shi a wurin sa ban sani ko mun fahimta wadan saboda mas'aloli ne mana na usulul fiqh masu nauyi sosai malam yace to amma idza warada muqayyadani bi qaidaini mukhtalifaini in an ka samu an samu qaidi biyu kuma sun bambanta an gane ko ma'ana muqayyadani bi qaidaini sun zo da qaidi biyu mukhtalifatani daban-daban can ga wani qaidi can ga wani qaidi sai ga wani tsakiyar su nan ba qaidi guda bane nan guda yazo an yi qaidin shi nan guda yazo an yi qaidin shi sai ga wani tsakiyar su to fala yumkinu haml al-mutlaqi ala kilayhima litanafi qaidihima wadansu malamai sun kace a'a ba a ɗaukar ƙayyade shi da wannan ba a ƙayyade shi da wannan tunda biyu ne sun ka zo sun ka sashi tsakiya walakin nahu yunzaru fihi ma sai dai a kalla fa in kana ahaduhuma aqraba lil mutlaq min al akhar in ɗaya daga cikin su yafi kusa wato fa in kana ahaduhuma aqraba lil mutlaq min al akhar humila al mutlaq ala al aqrab lahu minhuma inda jama'atin min al ulama za a kalla idan yafi kusanci da ɗaya daga cikin su shi mutlaq din sai ayi taqidin shi da wanda yafi kusa da shi fa yuqayyadu bi qaidihi sai a dabaibece shi da dabaibayarsa wa in lam yakun ahaduhuma aqraba lahu in ko dai bai fi zama kusa ba fala yuqayyadu bi qaidin wahidin minhuma sai a bashi in dai an ga kowanne daga cikin su bai da alaka da shi wa yabqa ala itlaqihi zai zamana akan matsayin shi shi na sake bai da da biya ko guda listihalati tarjih bila murajjih domin abu ne wanda bai yiwa a rinjayar da abu ba tare da an samu dalilin da yasa an ka rinjayar ba malam yace misalu kauni ahadihima aqrabu lil mutlaq min al akhar misalin da zai baka cewa ɗaya daga cikin su yafi kusa daga wani sawmu kaffaratil yamin azumi na kaffara wato ta rantsuwa fa innahu mutlaqun an kawo shi sake an qaidi tatabu'i wat tafriq wato ba a ce ba an qaidi tatabu shi ba a ce ba za a yi shi jere kuma wat tafriq kuma Allah bai ce a rarrabe shi ba Allah ya bar shi ya ce dai ayi azumi bai ce a yi shi jere ba bai ce a rarrabe ba ma anna sawmu dhihar muqayyadun bit tatabu' shi ko azumin zihari an ƙayyade shi an ce sai an yi shi jere mutatabi aini wa saumat tamattu'i shi ko azumi na tamattu'i muqayyadun bit tafriq Allah ya ce an rarrabe shi an gane ko faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum shi ko na tamattu'i Allah ya rarraba shi shi ko wancan Allah ya gaggame shi tau kaga ake ciki malin yace li anna kullan wal yaminu aqrabu ila adh-dhihari min at-tamattu' shi ko rantsuwa ta fi kusa an gane ko daga zihari daga abin da ya shafi azumin ko tamattu'i li anna kullum min al-yamini wa zihari sawmu kaffaratin kowanne daga cikin rantsuwa da zihari sawmu kaffaratin azumi na kaffara bi khilafi sawmu sawfi sawmi tamattu' sabanin azumi na tamattu'i fa yuqayyadu kaffaratil fa yuqayyadu sawmu kaffaratil yamin bit tatabu' inda man yaqulu bidhalik ɗaya daga cikin malamai suka ce to gaskiya yafi kama domin rantsuwa da zihari sun fi kama da kusan juna kenan ya kamata a kayyade shi ma a ce za a yi shi mutatabi sabanin shi wancan aikin haji ne wala yuqayyadu bit tafriq alladhi huwa fi sawm at-tamattu ba za a yi kaidin saboda wato azumi na tamattu'i shi da Allah ya raba shi domin babu alaka da rantsuwa da kuma zihari wa qira'atu ibn mas'ud qira'atu abdullah ibn mas'ud fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin lam tathbut qira'a ce wadda bata inganta ba ma'ana shadda ce don haka ana isti'inasi da ita amma ba a kafa ta hujja li ijma'is sahaba domin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in sun yi ijma'i ala admi katbi mutatabi'atin fil mushaf lokacin da an rubuta alqur'ani ba a rubuta ta ba kenan sai ta zamanto ko dai wadda an yi nasu din ta ne ko kuma ta zamanto shadda ce ko fahimtar sa ce ya rubuta wallahu ta'ala alam malam yace wa misalu kauni ahadihima laysa ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر مثال da za a baka cewa shi da mutlaq da muqayyad babu ɗaya daga cikin su wanda yafi kusanci da juna saumu qada'i ramadan azumi na ramkon ramadan wanda mutum bai samu yayi ba saboda uzuri na shari'a fa inna Allah qala fihi Allah ya ce a cikin sa fa'iddatun min ayyamin ukhar shine mutum zai ramka kwanaki kenan kenan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ay fa aftara fa alayhi iddatun min ayyamin ukhar zai ramka kwanaki aya ta 184 a cikin suratul baqara walam yuqayyiduhu bitatabu' wala tafriq Allah bai ce ramkon nan ba za a yi shi jere ko ko za a rarraba shi ma annahu qayyada sawm adh-dhihar bitatabu' tare da cewa Allah ya kayyade azumin zihari na wata biyu ce fa siyamu shahrayn mutatabi'aini wa sawm at-tamattu'i bit-tafriq shi ko azumi na tamattu'i an kayyade shi da tafriq an ce a rarraba shi fa sab'a wato fa thalathatu ayyam fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum malan yace walaysa ahaduhuma aqraba ila qada'i ramadan min al-akhar da azumi na zihari da azumi na tamattu'i babu wanda yafi kusa daga watan ramadan domin babu abin da ya hada su ko a ce wanga alakar rantsuwa ce domin zihari kamar matsayin rantsuwa ce kallafa maka kauni abu ne haka ita ma rantsuwa kallafa maka kauni abu ne kaga nan sai an ka kamanta shi da shi amma na tamattu'i da shi da wato na ramadan da na zihari ba abin da ya hada su ba kamar na zihari ne da rantsuwa ba shi wanga na ramadan abu ne wanda an ka wajibta maka shi ko wanga na tamattu'i abu ne na zancen aikin haji an gane ko to kenan yanzu wannan yaya za mu yi da su shi ko na tamattu'i na aikin haji na ramadana wanda an ka wajabta maka malam yace fala yuqayyadu bi qaid wahidin minhuma shi kan azumi na ramadana ramkon shi ba a kayyade shi da ɗaya daga cikin su bal yabqa ala al-ikhtiyar sai a bar shi akan zabi in sha ataba'ahu in ya ga dama yayi shi jere wa in sha afarraqahu in ya so ya rarrabe shi wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace ilimi dai hakika dai karshe duk sai zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kenan kaga wannan shine mas'alar da wato malam ya kawo wagga mas'ala tana da bayanai da dama duk da yake a farkon mas'ala ke ina ganin mun yi kuskure lokacin da muka kawo misali an yattafiqa al-hukm wa sabab mun ka ce hukunci da sababi so tabbata nan nayi kuskure domin na bada misalin na mas'ala ne ta biyu akan karkashin wannan abin nan misali na uku na ni kawo a misali na farko da haka shi ittihadu sabab wal hukm shine qadiyya ta jini da Allah ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu an haramta muku almaitatu mushe waddamu da kuma jini to jinin nan kuma sai an kace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha kaga sai an kace daman jini masfuhan mai zuba to hukumcin haramci ne a cikin suratul ma'ida haramci ne a cikin suratul al'an'am haramci ne ko ba haka ba to da hakan ga tunda hukuncin ya zama to kuma sababin abin da yasa an haramta shi duka abu guda ne yasa Allah ya haramta shi saboda shi jinin kanshi najasa ne da jinin da a cikin suratul an'am da jinin da a cikin suratul abin nan duka abu guda ne kidan sai ayi yuhmalul mutlaq ala al muqayyad wannan shine misalin da ya kamata a kawo to wannan mas'ala tana da bayanai da dama insha Allah ta'ala yan uwa lokaci ya matso ba za mu samu dama karasa bayanin ta ba amma in akwai rayuwa a darasin mu na 49 in akwai rayuwa insha Allah za mu takaita ta yadda yan uwa za su fahimtar ta dan wannan sai dole wanda ya karatu sosai zai iya fahimtar inda an ka sama gaba sai dalibin ilimi wanda ya maimaita shi to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh